muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a wannan rana ko kuma a wannan masallacin da ya farka masallacin Umar ibn Khattab da yake nan ce da yake a cikin garin Kano a wannan rana ta Laraba wanda yau 21 ga watan Rajab hijirar manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda kuma ya dace da 23 ga watan Biyu da 2022 muna cikin karatun littafin muna shaɗibiya wanda wannan darasi da za mu yaushe da darasi na arba'in da hudu in ba kuma ta ba muna cikin babu wakafin hamza wa hisham babi da yake magana akan wakafin hamza da hisham wanda kullum muna maimaita duk ka'idodin da za mu samu a nan ana magana idan ka tsaya kan alhamza in ka wuce to wannan ba shi ne abin da ake magana ba mun yi baiti na ɗaya mun yi baiti na biyu mun yi baiti na uku yau za mu tashi baiti na hudu idan kun kula nan da aka ce wa harrik bihi ma qablahu mutasakinan wa asqitu wa tabi'a lafz ashala kaga wa harrik bi harakatil hamza kamar yadda muka faɗa wannan ya nuna cewa wannan baitin yana magana akan alhamzar da lokacin da ka tsaya akan ta to abin da ke kafin ita sake ne ne in ba kuma ta mun faɗi abubuwa guda nawa abubuwa kusan guda uku abu na farko ko dai ya zamo cewa abin nan da yake kafin alhamza sakini ya zamo harafi ne wanda yake na ne ko kuma kafin sannan harafi sahihi kamar misali mun kawo yaj'arun ko yaj'arun muka sai ya mutum da tsaya yadarun kaga wa harrik bihi ma qabla wuta sakinan wa asqitu kaje bada alhamza hali na biyu ko ya zamo cewa abin nan da aka daure kafin alhamza harfu lin ne kaman wawun ko ya'u mu kawo misali yanzu kaman sau'a zaka ce sawa ko kaman mau'ila zaka ce mau'ila haka zaka tsaya hali na uku ya zamo abinda ya zamo sakini kafin ya'un din nan kafin alhamzan nan harfin majini harfin majini misali kaman siyat ya za mu tsaya siyat kaga duk anan wa harrik bihi ne ma qablahu mutasakidan wa asqitu duk anan an jefa da alhamza babu ita babu dalilin ta mun gane ko to shikenan sai ya tsallaka mana zuwa ga wani hali makamancin wannan amma akwai bambancin sake ne sai ce siwa annahu min ba'di ma alifin dara يسيله مهما توسط مدخلا ويقدله مهما تطرف مثله ويكسر أو يمضي المد أطولا سيتي سوى أنه سيدي شي تندي مك وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه تنزي مك توغسيا domin akwai harafin da shi ba zai ɗauki wani harkar ba ko ba haka ba kuna tare da ni misali uku da muka faɗa kowanne daga cikin harufan nan zai ɗauki wannan harkar kai tsaye kun ga lokacin da muka ce ya ci arun shatu'ahu shatu'a ka ce shata shatu'ahu ka ce shata ka ga tsa'un zai iya ɗauka fata nan ta alhamza shi za ka ɗora ka jefar mau'ila wau'in da zai ɗauka fata nan shi za ka ce mau'ila ka jefar da alhamza sannan shi ma fi'at ko asu'u duk kowanne zai iya daukan wannan haraka sai za ka dora masa haraka ka jefa da hamza to akwai harafin da shi kuma zai iya daukan wannan harkar ba shine alif to shi yasa dole a kawo ma alif shi kun baitin sa mai cin gashin kansa sai ce siwa annahu to sai dai kuma shi imam hamza min ba'd ma alifin dara bayan alif ya gudana yusahiluhu shi daryanul alif qabl hamza ya tabilu an yakuna fi wata kalma aw fi akhir kalima yanzu misali idan muka ce a alma'u alma'u yanzu wannan alhamza tsake kalma ko ƙarshen kalma ƙarshen kalma du'a a yanzu wannan alhamsin ƙarshen kalma ne ko tsake kalma ƙarshe ko tsakiya ƙarshe ko tsakiya tsakiyar kalma take saboda akwai wannan alif tanwin dole ne labudda minhu to kaga yanzu wannan ƙarshen kalma take wannan tsakiyar kalma take mun gane ko aba akum a ba a kum yanzu wannan ina take tsakiyar kalma to to yanzu shine wannan kaga yanzu alif ba zai dauki wannan zamman ba alif ba zai dauki wannan tanwinin ba alif ba zai dauki wannan fatahar ba ba zai dauka ba to shi yasa sai kawo mana wannan baitin yace siwa annahu min ba'di ma alif jara yusayyiduhu mahma tawassata madkhala yace sai dai shi imamu hamza min ba'di ma alifin jara yanzu yana magana akan wannan akan wannan biyun banda wannan min ba'di ma alifin jara in dai alif ya riga ya gudana ma'ana kafin alhamza yusahhiluhu zai yi ma ita wannan alhamza mahma tawassata madkhala duk lokacin da ya zamo mashigarta shine tsakiyar kalma kaga kenan wannan du'a a ƙira'a da ba ta hamza ba to yanzu me za mu ce gunsa du'a du'a mai tasiri to yanzu tun da mun yi tasiri mun yi tagariri kama manta da wancan baitin namu wanda muka yi nazin babu hamza ta ne min kalmatin wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyar yajuz asruhu magana ta cika wal maddu ma za adala to akan wacce ƙa'ida za mu ɗan bukata a nan yanzu in ka tsaya za ka iya cewa du'a du'a ka kayi ƙasaru me yasa ka yi ƙasaru lura da cewa to ai abin da yake jawo jan nan ga baki ɗayan sa alhamza ne yanzu kuma wannan lafazin ya tashi daga alhamza da aka sani mutum da haka ne kawai ƙasaru za mu yi kuma ga dama za ka ce du'a kai tasiri me yasa kai tasiri lura da cewa baqiya shay'un min asal hamza burkushin alhamzan nan da ya rage saboda haka ashe dole ne ya zama an ja to haka nan abakum ko a ce abin nan ma qabla alhamza ya zamo abin nan maftuhi kaman du'a ko kuma ya zamo mazmumi kaman a ba u kum kaga a mun san wadda to amma me wadda ta yawa alhamza ta wadda ta to yanzu ta tashi daga alhamza da aka sani saboda haka kawai sai sa ya juzu ya juzu da jihadi amma da kai ce maka wal maddu ma za da adam shi a da harkar ja harkar shi da bai gushe ba shi bi dacewa domin abin da ya rage na kurkushin alhamza eh ai shi wanda kaza faɗa mun gane wannan ko to a sai wancan abin nan sai ce wa yubdiluhu eh a a ba hukum duk ɗaya ne mun abin da ke lokacin take mazmuma nan kaga mafatuha an yi rukuna illa ha'ifin hada ha'ifin ha'ifin ko kai tasiri almalahika almalahika duk tasiri za ka yi siwa annahu min ba alima alifin jara yi sayiluhu mahma ta wasu tsamar sai ce wa yubdiluhu مهما تقرب مثله ويقصر أو يمضي المدي طوالا فيتي ويبدله wannan hudin zuwa ga yake koma alhamsa mahama ta tsarrafa mislahu wannan mislahu hudin yana koma zuwa ga mai mislal alifi السابق الذكر سواء أنا من بعد ما ألف جرى kenan wa yubdiluhu mithl alif mahama tatarrafa kun gane baitin zai ibdalin alhamza ta zamo kaman alif yayin da ta zamo a ƙarshe to in yi ibdalin wa ya kasuru shi man ya ga dama ya kasuru aw yamdi al maddi atwala ko kuma ya zarce ja mafi tsawo to menene dalilin kasuru menene dalilin ja mafi tsawo suka ce tafsirin shine kamar haka yanzu idan muka tsaya wannan alma kaga shine kira jumhur to wannan alhamzar yubdiluhu ma ma tatarrafa mislahu zai mata ibdali lokacin ta zama karshe ya mai ta kaman alif to sai suka ce lokacin da ya ibdali ba za a fita daga cikin hali kamar haka ba ko dai lokacin da aka yi ibdali aka ji ja to jannan na menene jannan na asalin alif din ne ko na alhamzan ne tun ita ma ta zama alif suka ce to tun da kamar ita alif kawai sai ka jefar da ɗaya daga cikin alifan guda biyu domin kada saki na biyu su haɗu to in ka jefar yanzu wanne ka jefar shi alif din na asali ka jefar ko kuma alifin da kai ibdalin alhamzan kamar da ita alif suka ce to idan ya zamo wanda ka jefar shine wancan alif na farko na asali shi ka jefar to ba za ka ga sama da harka biyu ba domin yanzu wannan ɗan matutsabi'in na wannan alhamdu sai da kame da alif yanzu misali alma kawai sai ya zamo amina sama amina ne kamar da kalma za mu samu na abin da alma misalin mun ce an zanna mina sama kaga as-sama sai zama kaman kalman ka ce bada daidai yake da bada bada din ba za ka ja sama da harka biyu ba wannan idan takadirin cewa ka shafe alifin farko ne to idan takadirin ba alifin farko ka shafe ba yana nan yanzu alif yana nan amma wanda ka shafe shi ne alifin da kai ibdalin alhamza ta zama shi to nan kana da fuska biyu mun gane ko fuskan biyu shi ne ko dai ka ja harka biyu kawai a matsayin alif wancan dai ka'idar dai da muka sani wa in harfin maddin qabla hamzin nan da aka ce mugayyarin yajuzu an yakuna tagayyuru imma bil hadfi bil kulliyya wa imma bil ibdal wa imma bil tashil duka kowanne ne to yanzu sai ya zamo in kaga dama sai ka ce abin nan wadda alna min alma misali wadda alna min alma min alma harka biyu kai kasaru a nan ya juz kasaru shi ne ka amfani da shi to in ka dauko wal maddu ma za la adala sai ka ce wa abin nan wadda alna min alma ka gane wannan kuma ba za ka ce ma a ji alama a ranar wannan kawai sai dai ka dama shi ke nan domin yanzu ita wannan alhamzan an yi mata abubuwa har guda biyu na farko an canza ta ta zamo harafin ja kuma an shafe ta babu ita suka ce sannan jan nan harka shida akwai wajahi na biyu yanzu lokacin da kai ibdari ta zamo alif alif nawa ka tara alif biyu kowanne in zaka ja shi zaka ja shi harka biyu to sai suka ce to arbiyatan idan alif biyu suka hadu to ya halatta ka tsara musu wani alif ba ko tsakanin su dan ya raba tsakanin waɗannan alif da sai ka tsara alif ɗayan ya zamo alif uku kowanne harka shida to sai ka da harka shida eh kowanne harka ka ka samu harka shida kenan jan harka shida ko dai wancan wajahin da muka faɗa ko wannan wajahin suka ce sannan kuma a daidai lokacin ya halatta ka ki ƙara wannan alif ɗin ya halatta ka ki me ka ki ƙara shi sai ka bar wannan alif guda biyu sai ka da harka hudu don ka daidaita ta da maz'ar da sukun alƙasuru wata wasutu wal mat wala imamu abin da mata ba faɗa muku ba shi alma daga cikin fuskoki za mu zo nan gaba akwai da ke cewa kadara wa annahu bil khatti kana musahila fa fil ya yali wal waw wal hadb rasmuhu nan gaba za mu samu baiti wanda ke cewa kadara wa duk bayan an gama wannan rigimin sai sai wa kadara wa kuma an rawaito annahu shi imamu hamza kana bil khatt mushila yana yin tagayirin alhamza gwargwadon asalin rubutun qur'ani mai wancan baitin da mu zo kansa me yake so ya nuna mana yana so ya nuna mana cewa ita alhamza hali uku take akwai wadda suratu wa suratul waw kaman wannan aba'ukum kaga akan wa kan ta akwai wanda surata suratul ya kaman khaifin kaga dungu ne ko ba haka ba to akwai wanda kuma la surata laha gwani Musa yanzu da za a tambaye ka a ce alhamza mai faduwa a cikin Qur'anin faduwa fatatai ne mai haƙori uku guda nawa ce bari ka maka misalin daya sayyi'an khalatu amalan salu akhara sayyi'an to kaga wannan mai hakori uku ce to irin ta qur'ani guda nawa ce wani musa misali kaga abin da ke so in ce maka ba dan abin da man nasir kaga ita wannan haka take to gani musa baƙin ne baƙin nawa ne baƙin an kuma ga zubarin musa tsofar da kake da shi to wannan kaga laha sura suratu suratu liya domin an yi mata dogon da za ka iya diga abin nan ko amma yanzu ku kawo mana wata wanda ba shi mai faduwa ku kawo mana wasu alamza mai fatata na kurani mu ɗauki hani'an hani'an kaga ita wannan hani'an kaga a rubutunmu na allo haka take mai haƙori biyu ce ba mai haƙori uku ba kenan la surata laha ita wannan kaga misali kenan haka take haka kawai za a yi ta ba ta dungu ka san da hazo tukurkur gari muta ka san tukurkur to yanzu mustahzi'un wannan kudin a rarrace tun kurkur ma'ana a rarrace da ba a dora ta akan wau ko akan alif ba ko dungunya aka alif ta kasance tun kurkur to asalin rubutun qur'ani irin waɗannan alhamzozin la surata laha to da can wanda wanda yake ta wa qadara wa annahu bil khatt kana musahila an rawaito kuma ta imamu hamza idan ta kan alhamza gwargwadon yadda rubutu yake ma'ana idan tana da sura ita alhamza to zai tasiri gwargwadon wannan surar misali yanzu kamar aba hukum zai tasiri aba hukum tun tana sura ta wau kamar abin nan ita ma sayyan saboda me saboda tana abin nan amma kamar abin nan me za ka ce abin nan hani'a sai dai ce haniya ko haniya za mu zo za mu zo wannan insha Allah wa kanta akwai bace nan gaba to abin da zaka wannan baitin tsaya wanda muka akan alma suka ce daga cikin fuskan yi masa kasuru wancan baitin wa qadara wa annahu bil khabti kana musahila to tunda babu alhamzar asalin khabti kawai sai aka yi haka do alma shikenan ta guda alhamdulillah malam ta gaban hanya shari'a ta mutum
za mu zo ya kuri za mu zo za mu zo ai na yanzu a karan da lamunin yana kira alhamda alharirin ta biyu in ya zo a sufa ha in ya fasu a matsayin mazubbari idan ya yi tausiri a in ya ga sai isbari ta zama a matsayin almatu ba su mutasir ke yawwa hadisin yawwa a cikin kaji harka shin na ce fuska biyu ko dai fuskar farko wancan ya ji tsafin walmatu ma za al'ada wannan ta kalilin cewa shi a yana asali yana da ta biyu aka shafe kiran ta zama gayyara da harfi shi yasa ya harka kaji harka shida ko kuma harka shida nan da kaga alif din nan yana nan da kamar da hamza kuma na asali nan amma ta karo da alif a tsakiya shi yasa kaji harka shida saboda kai kaji harka shida fuska ta yi tuti ta sa kaji eh in za a yi tahlilin tajwid za a ce almatu ba su mutasir sai ya kwarai da gaske wata zai karɓi annin sukun kawai take ga da sukun ce wata annin sukun ce mai wanda ka jera alifofi eh shi ma kasar fuska biyu kasuru zai iya zamowa mm, wannan dai na farko kasuru ma kusan fuska uku ce fuska ta farko in mun kaddara cewa abinda ka share alif ne na farko ka wannan kenan fuska ta biyu in mun kaddara wannan ya ji kasuru huwa wal maddu wa in harfu madin kasuru hamsu magairin sannan fuska ta uku in mun dauki wancan wajen mu kaddara wa annabi ka tsakanin musahila to kenan kasuru zai dauka wannan fuskokin guda uku za mu zo shi wancan baiti insha Allah ta'ala an gane ko to ah shi ne kita wa yubdiluhu mahamma tsarrafa mislahu wani musa kai karin bayani a a ai uku za mu kara to amma amma da bai musa ya za a ce wai ni duka za mu yi mu daure mu daure mu kara guda daya eh a bayani za mu iya za mu iya kara ɗaya mu yi musa ya ilahi
malam malam ahmad zai dawo
dan tsadi kai ka jawo bayanin da shiru kai shi ba ba zai ce komai ba yanzu bar mu kara guda ɗaya gudun ba ba ala yawwa sai yake cewa wa yudgimu fihi alwawa wal ya'a mubdilan idza zilata min qablu hatta yufassala to ah bari in rubuta misalan kamar yadda za ku gani da yake dama yawwa kun ga yawwa mu ce yanzu ku duba kun ga ƙuru'in mai wazaninsa fu'ulin ko ƙuru'in fu'ulin kenan wannan ya nuna mana wannan wawun ba na asalin kalma ba ne ba ƙari ne ko hani'a mai takadirinsa fa'ila kaga kenan ashe wannan daga ƙara'a ne wannan kuma daga hana'a kenan wannan ya'un din ƙari ce mun gane mari'a shi ma mara'a kenan ya'un din mari'a shi ma alazun fa'ila bari'una fa'iluna shi ne wazaninsa kun gane ko kenan wannan ya nuna mana nan wau ƙari ne ba na asali kalma ba ne ba ya ƙari ce ya nan ƙari ce nan ma ƙari ne to shi ne abinda wannan baitin zai nuna mana to sai ya ce a menene baitin yake cewa wa yudgimu fihi alwawa wal ya'a mubdilan idza zidata min qablu hatta yufassala sai ya ce wa yudgimu fihi alwawa shi malan hamza yudgimu fihi fi me fil hamzi a cikin alhamza wa yudgimu fihi alwawa wal ya'a yana shigar da wawu da yakin alhamza mubdilan halin kasancewa ta na ibdalin alhamzan nan ta yi daidai da wannan harafin ja idan wau ne ƙarin sai alhamza ta zama wau in ya ce ƙarin alhamza ta zama ya ya ce idan zai da ta yanzu kenan kaman ƙuru'in wannan alhamza ta zama wau ta zama ƙuru'in furuwin to tunda an samu harafi sakini da mutariki menene ake da idgami sai ya zama quru quru quru mun gane ko anan an yi me an yi ibdali quru sannan hani'a sai ya zama haniya haniya haniya haniya an mai da alhamza ta zama ya dangace take da munasaba da ita sai zama haniya nan ma mariya bariyuna haka zai duk inda take mudan khati'a sai zama khatiya haka zai karanta to sai ke cewa idza zida ta in sai aka tsara su min qablu kafin alhamdan hatta yufassila ya wanda zan yi bambanta maka tsakanin wawu da yana ƙari da na asali to me muke me yake so ya nuna mana yana nuna mana in na asali ne ba idgami ake yi ba kan kumanto can da yake ce maka wa harrik bihi ma qabla hu mutasakin wa asqituhu kun ga mau'ila mau'ila wannan wawu na asali ne inda ya dabbaka na sai ce mawila da sai ce haka amma sai aka ce mawila mawi dan a nuna ita wannan wawu ta asali ce to tunda ta asali ce sai ya dauko harkan alhamza a dora mata a jefa da alhamza kaman fi'at wannan yawon ta asali ce inda zai ɗabba kanan sai ce siyat ta ce siyat amma kasancewa waccan yawon ta asali ce sai aka jefar da alamza aka ɗora fata akan ta aka ce siyat sau'a kaga shi ma da an ɗabba ka kamar sai a ce sauwa sauwa to amma kasancewa can na asali ne dole yana nan sai dai a jefar da alamza a ɗora mawau har ka sa ce sawa to shi yasa ya ce hatta yi fassila don ya bambanta maka tsakanin alhamza a ko harfin abin nan harfin ja na asali da wanda yake na ƙari mun gane ko yanzu misali bari'un bari'un ko kuma durri'un don hamza yana daga cikin kana kaukabin durri'un haka yake karanta wa shine karkashin masu yin hamza to yanzu durri'un in za ka tsaya da malar hamza za karanta asali wannan yawon din ƙari ce domin da ra'a durri'un kaga sai ka ce durri durri dole a shadda da yawon din ta asali ce kawai sai dai mu ce duri duri me yasa muka ce duri ba mai shadda ba saboda mun jefar da alhamzar mun ɗauko harka ta mun ɗora ma yawo kawai yanzu yawon ce da zambata zai zama duri kuma a nan za ka iya rawu da ishmami an gane nan ko babu wannan sai dai ka ce duri kawai shi kenan ha da sadai malam hasanu na
babban abin da yake mai da wannan babu mai wahala an zo karatu wato mushafi ma ba zai fashi mutum saboda wato su masahif din mafi yawa ba za ka ga wani abu su ba sa wa mutum wannan ciki gaskiya ne suna barin alhamza ne yadda take mafi yawancin su gaskiya ne to sanin mutum da waɗannan kawai din shi zai sa ya samu kansa wajen sanin ya zai gayyara alhamdar ya zai yi ya zai yi ya zai yi.
gaskiya ne kuma wato da a ce akwai musafin da hamza kuma ko da akwai musafin da hamza idan suka yi maka a yadda yake karantawa baka san asalin abin ya yake ba in dai ba dama a kabin irin hanyar mu ta makaranta allo a ce ka san abin nan ba ka gani shi yasa gaskiya nukan faɗa sosai so abin nan wato Allah ya ambace shi alkitab da alqur'an alkitab kaga almaktub alquran almaqru wato kamar ishara ce ta cewa ya kamata duk kowane bangaren ka sani ka san rubutunsa ka san karatunsa in ka kalli bangaren makarantun mu na allo sai aka rike bangare daya yan musabakan mu ne yanzu su ma suka rike bangare daya malamu na makarantar allo suka rike ka'idar rubutun nan in kai ta gayirin harafi da harafi sun za su gyara amma kuma ba su iya furta yadda ake so daidai su ko yan musabaka za a karanta fes amma ba za a iya rubuta shi kuma dan musabaka bai san kame da shanne ba ka gani to wannan shine matsalolin da ake abin nan sai irin wanda ya biyo yayi wancan yayi wancan irin su ne Musa ka gani to shi yasa wato eh, muna karatu da wani eh, muna karatu a QS wani lokaci ne kan dan yi ma dalibai dan abin nan ah, da kullum jala minkum shir'atan wa minhaja sai nake ce ma ɗalibin minhajatan ne ko minhajatun ko tin da tattan ne to kaga ba takurin ma gaba ke da ba takurin ma gaba ke da ka gani to ga- galibi za ka ga ba- baki ya haddace abubuwan amma ma ya ya kamata abubuwan kuma da ya ma yi la'akari da tsayawar shi kansa ai da ya san ba ba- ba nisawa ake ba nufasa ake a wajen wannan din ba to dama ka zo ka ce wai kan me da can me wanne ne rababbe fi ma yankakke fi ma haɗaɗɗe eh, abin nan kai la haɗaɗɗe kai la rababbe kaga duk wannan ni abin da ke mushawara da Allah kun ga akwai littafin shehu ɗan shehu abdullahi ya sunansa fara'idul hisan ko fara'idul hisan na shi sunansa kenan fara'idul hisan wato ya ambaci ka'idodi na rubutu wala in ka karanta littafin za ka fahimci irin su kan mai da shan nan misali yanzu misali kaga da ya zo kaila sai sai wasil li kailal hajji wal imrani hadidi wal azab ay fisani ka kana da kaila a qur'ani guda bakwai wasin da kairar hajji kaga ya faɗa ma'adadi ya ce wani imrani da ta abin nan hadiri da kuma ta hadiri wal azabi sai ce aifi sani ta biyu kaga dai na ma'azab akwai biyu ta farko rababbiya ta biyu haɗaɗɗiya yanzu irin wannan ka- kana hada cewa to da ka zo rubutun ka san ga haɗaɗɗe ga rababbe wannan gaskiya bangaren da ke eh bangaren da ke ala a shi bagai kawai ce haɗa kai la haɗa kai la raba kai la haɗa kai la kawai da kawo ce wannan me hasanu Mhm. eh eh eh eh kamar alma eh baka bace sosai ba shine muka tabbari gwarin da malam hasanu muka ce in ka tsaya ka- akan kaman as-sufaha'u kaman al-ma'u ko ba haka ba lokacin da ka tsaya wannan alhamzan shine wayubdiluhu mahama tatsarrafa mithlahu zai yi ibdalin alhamza da take karshe ya mai ta kaman alif ka ka samu alif biyu to tun da ka samu alif guda biyu idan za ka tsaya suka ce kasancewa an samu sakini ne kawai ka jefar da sakini ɗaya wata na farko kenan to in ka jefar da sakini ɗaya yanzu wani alif ɗin ka jefar ka jefar da alif ne na asali ko ko alif ɗin da kai ibdali alhamza ta zama shi idan aka ce alif na asali wannan alif shi ka jefar to sai dai ka tsaya da kasuru sai ya zama alma alma sannan wannan kasrun ya tamil ya zamo wancan ka'ida wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyirin yajuz qasruhu to tayi wannan kasrun da kai lura da wannan kawai shi za ka yi yayi wucewa wa qadara annahu bil khatt kana musahila wato saboda asalin alhamdulillah ba ta da sura shi yasa ka shafe ta wannan kasar naka dole ya dauki wannan ko kun mu ce a a alif din da ka jefar ba wannan na farkon bane ba wanda ka mai da alhamza ne to tunda wanda alhamza ta zama shine to ashe yanzu wancan ka'ida tana nan wa in harfu maddin qabla hamzin mugayyar wannan ta zama mugayyara bil hazfi an shafe ta gaba ki daya to yajuz qasruhu kace alma wal maddu alma kuma ba za a ji wannan din ba dan karshe ba za a ji ba kawai alma tunda ka riga ka shafe ta babu ita ko kuma ya zama alif din nan guda biyu duk suna nan sai aka ce maka ƙara wani alif a tsakiyar su dan ya raba tsakanin wannan sakane ne shi ma saki ne ne to kowane alif jan sa harka biyu ne biyu so uku shida sai ka ga zama harka shida shi ma zai zama alma haka ko kuma a'a kada ka saka wani hannu ba su a matsayin sa a cikin guda biyu don da arabiyyar da ya zuwa ala sake ne arabiyyar da hakan ya halatta to kawai sai ka za ka ce alma harka hudu kowane alif daya harka biyu nan gaba za mu zo nan gaba za mu zo wanda yake mai zamma ya da kai masa raum da ishmam za mu zo nan gaba shi ma akwai bai da za a sai a cikin malam Qur'anin nan musafin nan da aka rubuta da ake wanda aka rawo ya eh shi ma ba zai taimaka ba.
zai dan taimaka nau'an ba matsalar ita ce shi rubutun cikin masa haka yake abin nan kawai a gefe ne za a ce maka to Hamza ya karanta da kaza eh hashiyar da ake ba shine kwarai da gaske
Ba a zai zai taimaka ba.
dan taimaka nau'an ba Wanda dai wannan abu da ma bayan Allah an gane bai ta takannan namu insha Allah an gane su ko to da Allah abinda zan ce daga ƙarshe rana ita yau in Allah kai mu ina sa rai kana sokoto ba za mu yi karatu za mu yi ba duk da cewa mun rufe gaskiya duk karantukan mun riga mun rufe amma ba na so shi mu rufe na larabin ba na so mu rufe shi saboda na so wata fasu da sha mutum na ina so samun yau mai yin haka wani kwana da abin nan to a takaice dai rana ita kawai saboda ba na gari shi sa ba za mu yi ba amma insha Allah wancan larabar ya zai lai ta'ala za mu yi karatun mu na laraba sauran karatuka da ma wani mun da za mu yi insha Allah. Eh,